والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح القاتم الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa da farlansa ya sake haɗa ma wannan rana ta juma'a sha hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a don ci gaba da karatun wannan littafi na ashmawi wato sharhinsa fiƙihul maliki wa fiƙihul maliki a wannan idan ba manta ba mun shiga karatu gadan-gadan wato mun yi babin abubuwan da suke warware alwala yanzu za mu tashi akan ainihin babu aksamul miyahi lazi ya juzu min halwudu babin rabe-raben ruwa ruwan da ya halasta a yi alwala da shi duk da a nan ya ce miyahi saboda larabci ruwa yana da jami'i amma a hausa musamman hausanmu na nan sai dai a ce ruwa ba za a ce ruwaye ba to amma in an ce ma'u shine ruwa guda ɗaya idan an ce miyahu a larabci wato shine ruwa mabambanta abinda yasa ya ce miyahu saboda ruwan kala daban-daban ne akwai ruwa na rijiya kaga ruwa ne guda ɗaya akwai ruwan kogi kaga ruwa ne guda ɗaya akwai ruwan da ya sauko daga sama kaga ruwa ne to in ka haɗa su kaga ya dawo ruwaye mabambanta kenan saboda haka ya kira sunan babin babin rabe-raben ruwaye waɗanda ya halasta a yi alwala da su. Mai sharhi ya ce, shi Sheikh Abdulbari al'ashimawi ya buɗe wannan babin da faɗin hukunce-hukunce na ruwa, ya bayyana cewa ruwa mai tsarki shine wadda ake ɗaukake hadasi da shi da kuma hukuncin kabasi shine zai kauda hadasi shi zai kauda hukuncin kabasi idan ba manta ba a baya mun yi magana menene hadasi menene kabasi idan an ce hadasi shine duk abin da ya fita a jikin mutum idan ya fita shikenan hadasi ya same shi kai tsarki don wani abu ya fita a jikinka to shikenan ka tsarkin hadasi abin da ya fitan in ya taba jikinka ko ya taba tufafinka ko ya taba wurin da za ka yi sallah ka wanke shi ko na ka yi taba ko na wani ya taba wannan kuma sai a ce ka yi tsarkin habasi wato hukuncinsa shine hadasi abin da ya fita jikin ka yi tsarki saboda ya fita ka wanke inda ya taba kuma ka yi tsarkin habasi yace to ya bayyana yadda za a yi tsarkin hadasi wato da ruwa ne wanda yake bahir da kuma ɗauke hukuncin kabasi kama yi bayyan hukumar bahir wa mutanajis kamar yadda zai bayyana hukuncin ruwa mai tsarki da kuma ruwa mai najasa yace ilam waffaqaka Allahu أن الماء على اسمين مخلود وغير مخلود وأما المخلود فهو طهور وهو الماء المذلق يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض yace ka sani Allah ya datar da kai Allah sa ka dace ka gane wannan magana da zan gaya maka shi ruwa a matakin farko ya kaskashi biyu. Akwai ruwa makaludi shi ne wanda ya haɗu, ya cuɗanya, ya gauraya da wani abu daban, wanda ba jinsinsa ba ne. Akwai ruwa kuma wanda bai haɗu da komai ba yana a ruwansa mai kyau ba abin da ya shiga cikinsa. yace to wannan ruwan wanda gairu makhlut din wanda ba abin da ya hadda shi shine fahuwa tahur shine ruwa mai tsarki kuma shi yake kira ma'ul mutlaq shine ruwa mutlaki wanda ba kaidin da ya shiga cikinsa abin da ake nufi da ma'ul mutlaq idan ka aiki yaro ka ce ebo min ruwa na yi alwala sai zai ya samu ruwan tsari an wanke dawa ga ruwan ai ba zai ɗauko shi ba saboda menene shi ba za ka ce masa ruwa ba dai ka ce ruwan tsari ko ya samu ruwan da aka yi wanke aka za a ce masa ruwan kumfa kowane ruwa in ya haɗu da wani abu za a kira shi ruwan wannan abun amma wanda bai haɗu ba shi ruwa ne to shi ake kira mudulak wanda ba wani abu da zai masa ƙaidi amma da zaran wani abu ya shiga cikinsa to sai a kira shi ruwan kaza ruwan kaza a ruwan wanke ruwan wanke wanke an riga an yi wanke wanke da shi kenan kaga an masa da wanke wanke amma idan aka ce ruwa aka yi shiro ba a hada wannan cewa ruwan kaza to shine mudulak ba abin da ya shiga cikinsa kenan yace to irin wannan ruwan wanda yake mudulaki ya halasta ai alwala da shi da alwala da wankan janaba duka da wankan haida da wankan nifas irin wannan ruwa shi ya halasta a yi amfani da shi to sai ta irin wannan ruwan shi ma yana da nau'i mabambanta sawa'un nazala min sama da ne irin wannan ruwan ya sauko ne daga girgije a sama anan malamai suka ce girgije saboda ba ainihin saman bane ai ruwan yana sauƙwa ne girgije kamar inda Allah tabaraka wataala faɗa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muka saukar da ruwa mai tsarki daga girgije ana nufin girgije ba sama ba anan saboda da za ka hau jirgi za ka wuce girgijen sai ga ana ruwa a ƙasanka ko kuma sama can rana na haska ku kaga ba sama bane ruwan ya fito a ya fito daga wannan girgijen ne to ruwa wanda ya sauko daga girgije to shikenan za a iya yin alwala da shi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan irin wannan ruwan ya zo Allah sallallahu yana karansa ya yi amfani da shi yace wannan hadisu na hadi rabbina yanzu yanzu nan ya rubuta wurin ubangiji saboda yadda yake son Allah duk abin da ya taho wurin Allah direct yanzu yanzu to ana bukatan amfani da shi wanda Allah ya ce wannan ruwan bai jima da rabuwa da Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yake son wannan ruwa da take sauko daga sama. A irin wannan ne, malamai masu tsantseni, ulama ulwara, suke cewa irin wannan ruwa wanda ya sauko daga sama, shi kaɗai ne wadda mutum zai fito ana cikin yinsa, ya buɗe baki, ruwan ya shigo cikin bakinsa, ya sha ya ƙoshi shi kaɗai ne halal tsantsa. Duk wani abu in ka zagaya in an zo hisabi za a tambaye ka, in ka ce to bari in tara a kwanon masallaci. To kwanon masallacin ka san ya aka yi ka sami aka saye shi? Sai an bincike ka. In ka ce a bari in tara a wuri kaza, ko bari in je in yebo a bohol, bohol din ka san ya aka yi ka same shi, ko a rijiya, wani irin abinci na halal shi wanda ta rijiyan ya ci ya toni rijiyan in nasa na gidansa shi ya tona da kansa halal ne ya ci ya toni rijiyan to duka abubuwa in ka bibiye su za a ga akwai hisabi a kansu amma malamai suka ce wannan shi kaɗai ne wanda ba hisabi a kai wannan halal ne tsantsa wanda ba bincike a kai ana ruwa na sama ka buɗe bakin ka shiga direct ka sha in an zo hisabi za a mutum na ishe za a masa diddigi na hisabi to ba za a diddigi wannan ba ba za a ce masa a ya amfani da haramun ba ba hisabi akai wannan halal ne zanza Allah tabaraka ta'ala kuma ya ce wa yunazzilu alaikum min as-sama'i ma'an li yudahhirakum bihi Allah yace ya saukar muku da ruwa ya girgije saboda menene ya tsarkake ku da shi wannan kuma ya faru dalilin wannan aya abin da ya faru a yakin badar sai na rasulullah ya tafi da sahabbai wanda ba su wuce ɗari uku da sha uku ba an haɗu ta kafirai sama da mutum dubu kuma a cikin waɗannan sahabbai wanda suke da silke breadfruit wanda zai hana kifiya ta soki mutum ba su kai mutum goma ba wanda suke da makamai a cikinsu ma ba su da yawa haka suka tafi to da suka zo suka kwanta masu yawa sai suka yi mafarki janaba sai ta kama su babu ruwa kuma za a je wurin yaƙi to yanzu mutum zai je yana ƙoƙarin yaƙan kafurai da janaba a jikinsa ko ya za a yi sai suka zo suka gaya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a sai Allah ya saukar musu da ruwa Allah ya ce yana saukar muku da ruwa saboda ku tsarkaka daga wannan janaban da ta same ku mafarkin da aka yi saboda a samu wannan tsarki sai aka ringa ruwa kafirin suna gani gashi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai ana ruwa su kuma inda suke babu ruwa aka musu ruwa suka samu ruwan da suka yi amfani da shi suka yi wanka da janaban da ta same su na mafarki sannan suka fuskanci abokan gaba a lokacin har ɗaya daga cikin kafirin yake addu'a Allah ga jama'a guda biyu Allah ka ba wa jama'a da tafi gaskiya nasara Allah sai ya karbi addu'ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ansa sai suka samu nasara to diga nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wani darasi abun ga yadda yakin ya zo masu makamai ba su da yawa a cikin musulmai ga yawan kafurai ga ƙarfinsu su sai sai na rasulaslan ya ɗauki ƙasa sai watsa ya ce shahatul wujuh sai ya shiga gaba ɗaya irinsu gaba ɗaya a nan Allah dama a farkon ayan ya ce wa maka saltun walakin Allah qatalahum ba ko kashe su ba Allah ne ya kashe su shikenan an mai da komai zuwa ga Allah da ka zo kan manzo Allah Allah sai ya ce wa mara maita amma izra maita walakin Allah harama ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kai kai jifa ba yaushe ne ba ne jifan ba lokacin da kai jifan dai Allah ne ya jifa to ka gane wannan magana sai Allah maganan Allah ne kuma akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka take da wahalan fahimta saboda shi abdu ne sallallahu alaihi wasallam to shikenan sai sai na rasulullahi bada darasi anan idan tarzoma tashi sai yan duniya suka gane yadda za a samu nasara a zo a watsawa wanda suka sa tarzoman nan abu a ido sai a watsa tiyagas kowa sai ya ringa fama da idonsa sai abu ya kwanta ana watsa kowa yana fama ya za a yi idonsa ya za a yana ta fama da ido sai a sare masa wuya to su ma yan duniya shikenan suka samu a tarzumana tashi sai a watsa mutane tiyagas to kowa ido ido ido saboda manzo Allah ya bada darasi a yakin Badar ah Allah sai ya saukar da wannan ruwa saboda a samu tsarki da shi sai na ba Hurairah ya karbo hadisi Allah ya kara masa yadda yace sa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qallan min al-ma' فإن توضأنا به أدشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطهور ماؤه الحل ميتته sahabbai sun dai san ana alwala da ruwan da ya sauko daga sama sun san ana alwala da ruwa na rijiyoyi to sai wani ya zo yake tambaya sai na rasulullah sallam ya rasulullah muna hawan jirgin ruwa a cikin ruwa muna tafiya. Lokacin da muke cikin teku, ruwan da muka ɗauko guzurinmu kaɗan ne, idan muka yi alwala da shi za mu da ishin ruwa. Shin za mu yi alwala da ruwan kogin ruwan tekun, ko ya za mu yi? Sai sai na Rasulullah sallallahu alaihi ce kwarai, ai, ruwan kogi ne tsarki ne, mataccen cikinsa mushe wanda ya mutu a cikinsa ɗan ruwa wanda ya mutu a ciki shi ma halas ne, baya mushe. Saboda haka za ku yi alwala da wannan ruwa wadda yake na kogin. a anan za mu fahimci abubuwa da yawa cikin hadisin abu na farko musulunci yakan kare rai kamar yadda mai muktasar ya kawo ɗan kasuwa ne kana tafiya ka ɗauko ruwanka kaɗan kuma abin da yake sayarwa yana buƙatar ana yayyafa masa ruwa ga lokacin sallah ya yi in kai alwala da ruwa abin da yake sayarwa za ka yi asararsa in ba ka yayyafa masa ruwa ba zai lalace me abin yi sai shari'a ta ce to ka ƙaura ga barin alwala da wannan abin inda za ka yi asara ka koma ka yi taimama abin kasuwanka sai ka yayyafa masa ruwan tunda ana bukatan a kare ma dukiyarka a kare ma addininka to idan kuma kai kanka ne kamar yadda wannan ya faɗa ana kare masa ransa ne anan idan muka yi da ruwan da yake tare da mu za mu shiga ishin ruwa ba san inda matsalan ishin ruwan zai kai su ba saboda haka a nan ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba ya kun sha ruwan da kuka dauko guzurin ku ba ruwan tekun ku amfani da shi ai mai tsarki ne za ku iya yin alwala da shi wannan matsala na farko kenan ruwa da ya sauko daga sama ya shigo da reshen ruwan kogi sai ce auna ba'a min al'ardi ko ruwa ne wanda yake wanda za a da shi ko ruwa ne da ya bubbugo daga ƙasa a nan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce wa anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'ul yanabi'a fil ard Allah ya saukar da ruwa daga girgije daga sama ruwan sai ya ringa shiga cikin ƙasa to daga cikin ƙasan kuma sai ya ƙara fitowa a wani wurin sai ya ga yana bulbula da kansa a wani wurin an tone shi sai a same shi da kuma hadisin abi sayyid al-khudri Allah ƙara masa yadda kila ya rasulullah ana tawaddu min ma'il bir بداع وهي بير يلقى فيها الحيد ولهم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء wannan hadisi na bisa ibn khudri yace an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shin za mu yi alwala da ruwan rijiyan bid'a yace wannan rijiya rijiya ce da mata suke jefa abubuwansu na haida, ƙunzugu da suke nan kamar yanzu ka ce always suna jefa wannan abubuwan a cikin rijiyar, sannan ana jefa da naman kare a cikin rijiyar, da duk wani abu mai wari. Shin za mu yi alwala da ruwan wannan rijiyar? To, a nan, sai, Allah Allah ya ce, ai ruwa mai tsarki ne, ba abin da zai tashi na jasa. hadisin gaba za mu samu sai abin da ya rinjaye a kalansa ko a ɗanɗanonsa ko a warinsa duk abin da aka sa a cikinsa in dai kalar ruwan bai canja ba ɗanɗanon ruwan in ka sa shi za ka ji ɗanɗanon ruwa ne normal ba za ka ji bauri wani abu dalilin abin da ya shiga na waje ba yanda ƙasa yake cin kamar ruwan angwana misali to a ko kuma ka kawo shi a hanci ka ji baka ji warin wani abu ba to shikenan mai tsarki ne sai abin da ya rinjaye ɗayan waɗannan abubuwa guda uku saboda haka duk abin da aka jefa a cikin wannan rijiya idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwansa guda uku bai canja ba za a yi alwala da shi ba wani abu a wannan ya yi magana kenan akan ruwa wanda yake mutulaki wanda za a yi alwala da shi sai koma kan magana ruwa kuma wanda ya cuɗanya ko ya gauraya ko ya haɗu da wani abu daban. Ya ce wa ammal maklut fa iza ta gayyara ahadu aw safi talata launuhu aw ta'amuhu aw rihu bi shay'in fa huwa ala ismani yace amma shi ruwa wanda ya haɗu da wani abu ya gauraya ko ya cuɗanya da wani abu har abun ya kai ga ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canja, su ne sifar ruwan, wato kalar ruwan ya canja, ko ɗanɗanon ruwan ya canja, ko warin ruwan ya canja. Da me ya canja? A, ya ce to, shi ma wannan ruwan da wani abu ya shiga cikin sai canja shi ma ya kasu kashi biyu shi yasa ya ce ma babin ruwaye ne kaga a can ya maka maganar ruwayen da za a lura da su nan kuma yana maganar ruwayen da ba za a lura da su ba da shi ma wanda abu ya shiga ya canja shi ya kasu kashi biyu taratan yaktalidu bi najisin fa tagayyaru bi wani lokacin ruwa zai haɗu da najasa ne sai ya jirkita sai ya canja da na najasan najasa ce za ta shiga cikinsa ta canja masa ɗaya daga cikin sufofinsa guda uku to wannan irin wannan ruwan falma'u najisun ruwan shi ma ya zama najasa la yasihhu min hulwudu ba zai yiwu ba ba zai inganta ai alwala da shi ba saboda ya zama najasa najasan tayirin jaya kansa wa in lam yataghayyar bihi a idan ko bai canja da wannan ba fa in kana al-ma'u qalilan idan ruwan ya zama kadan wan najasa qalila najasan ma ta zama kadan kuri hal wudu'u min alal mashhur najasan ta shiga ka tabbatar ya shiga amma bai canja ɗaya daga cikin sofinsa guda uku ba kuma najasan ta shiga ba ta da yawa za ta yi tasiri akan ruwan to irin wannan ruwan za ka ce ma gashi nan amma ɗazu an ga fitsari ya ɗiga a ciki a cikin drum din kaga bai kai ya canja ɗaya daga cikin sofinsa ba to sai aka ce ma ga wani kuma ruwa wanda ba abin da ya shiga cikinsa to ba a so ka ɗauki wannan ko da bai canja ba sai Allah da shi saboda najasa ta ɗan shiga in ya zama babu wancan shi kenan in kai Allah da wannan din sallan ka tayi amma ka aikata makaruhi akan zance mafi shahara za mu samu gaba a risala za mu samu sabanin wannan yace to ibn munzir ya kawo cikin ijma'in sa cewa ajma'u ala anna al-ma'a al-qalil wal kathir idha waqa'a fi najasa faghayyarat lil ma' ta'aman aw lanan ra'an fa innahu ism ma dama kadhalik malamai sun yi ijma'i idan najasa ta shiga cikin ruwa ruwa wanda yake kaɗan ne ko mai yawa ne sai najasan ta canja masa ɗanɗanonsa ko kalansa ko launinsa a ko warinsa to wannan ruwan ya zama najasa matuƙar yana kan wannan yanayi to zai iya shiga kuma a canja shi ya bar wannan yanayi nan ma malamai sun ba da fatawa kai misalin ƙasashen da suka ci gaba wanda suke ruwansu wanda yake na najisan ne wanda yake fita na wanka na bawari da komai shi za a ƙara circulation ɗinsa ya ƙara dawowa ruwa mai kyau wanda kuma duwan abubuwan na'ura ta canja shi da chemical ya da kuma yanzu ruwa wanda warinsa bai canja ba kalansa bai canja ba ɗanɗanonsa yana nan amma kuma da kafin a masa wannan aiki na na'urori na jisa ne har jisa ta yi tasiri a kansa shi kuka yi wanka da shi kuka yi wanke wanke kuka yi bawali kuka yi komai amma sai ya ƙara dawowa a jujjuya shi ya kuma ƙara dawowa ma fahur to shi yasa ce ma matikar yana kan wannan matsala na jisa amma idan irin wancan kasashen kace wanda ake juyar da ruwa saboda zarkin ruwansu saboda haka idan sun samu ruwa kamar misali nan sai a samu ruwa da daɗin kowa misali a kawo sai an kawo ruwan daɗin kowa sau da kuka yi amfani da shi kenan ba ku buƙatan kuma gobe a ƙara turo muku ruwa daga daɗin kowa wannan da aka turon me za ku yi da shi za ku yi amfani da shi ne sai gangara makwarare sai ya ƙara bin wata hanya a je a tace shi a sa masu kimika da dawo ruwa mai kyau shikenan kun ci gaba da amfani da wannan ruwan kenan idan ya zama haka kaga ya bar halinsa na najasa to irin wannan yace za ka yi alwala da shi matukar ya bar na jasan shi amma matukar ya bar na jasan za ka yi alwala da shi amma ma dama ka zalik matukar yana kan najasa kuma to shikenan ba za ka yi ba wajima ko malamai sun yi ijma'in ji ibn munzir ala anna al ma'al kathir min an nir wal bar wa nahwi zalik idha waqa'at fi najasa wa la yataghayyar lawnan lahu lawnan aw daman aw riyan wa innahu biha li yastahfar min ruwa na teku sai najasa ta fada cikinsa, amma bata canja masa kala ba, bata canza masa ɗanɗano ba nisan bata canja masa wari ba yace wannan ruwa mai tsarki ne za ka yi alwala da shi ka je bakin teku ka yi fitsari a ciki za ka yi ƙara alwala a ciki kuma za ka yi wankan janaba a ciki abin da hadisi ya faɗa abin da muka wuce a baya har maganan da malamai suka yi magana da ainihin a saɓani da ɗaya daga cikin malaman wancan zamanin a shi ne ma'uddaim sai na rasu lasulun ya ce la ya bulan na hadukun fi ma'il ƙa'im sun ma ya tawabda bihi kada ɗayanku ya yi fitsari a cikin ruwa wanda yake zaunin ne sannan ya ce zai alala a ciki amma ruwa mai tafiya normal za a yi bawale a ciki kaga ga'idi ma yana wucewa amma kuma za ka lura da shi matukar kogi ne yana wucewa saboda najasan ba za ta yi tasiri ba tana juyawa mutum ma zai mutu a ciki ya mushe har ya rube har komai kuma za a lala da shi saboda in ka ɗanɗani ruwan za ka ji yana nan a ruwansa wannan abin da ya shiga bai canja shi ba wancan kuma wanda yake da'imi in dai ana bawale a ciki ana ga'idi zai canja aka hau saɓanin ibnu hazamin da sauran malamai a karatunmu na baya saboda haka yace malamai suka ce to ya tahar minhu mutum zai yi alwala da wannan ruwa a Abdul Bari al-Ashmawi ya kawo mana wanda ya haɗu da najisa kenan yace na biyu saboda ya ce ma ruwan da ya haɗu shi ma kaskashi biyu to na biyun wa taratan yaktalidu bi tahir wa yataghayyaru bihi fa in kana tahir mimma yumkinu al-i'tiraz minhu كالماء مخلول بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في الآلات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستعمل في العبادات yake na biyu wani lokacin ruwan zai haɗu da da me zai haɗu da abu mai tsarki sai kuma ya canja kalansa amma abin da ya shiga cikinsa mai tsarki ne ya ce to shi ma wanda ruwa mai tsarkin zai shiga ya kaskashi biyu idan abin da mai tsarkin ya shiga abin da zai yi a kiyaye shi ne a gane shi daga zaran ya shiga za a gane da wannan ruwan kamar ruwan da yadda turare na zafaran kana zuwa wurin ruwan zaka ji ya koma kamshin wannan turaren zafiran ɗin ko wardi za ka ji ƙamshinsa. Au ajin ko gari ƙulli kana kallon ruwan za ga farifarin gari a cikinsa. Kaga wannan yamkinin itirazu ne minhu zai ka kiyaye shi ko makamantan waɗannan. Ya ce to irin wannan ruwan idan ka same shi fa hadal ma zahirun fi nafsihi ghayr mudahhirin li ghayrihi. Irin wannan ruwan a karan kansa ruwa ne mai tsarki. Amma ƙarfinsa ba zai iya tsarki ko ni ba shi da tsarkinsa ba za ka ce masa ruwan najasa ba da yanzu kayan alwala sai ya zuba jikin tuwamin suka saboda ruwan akwai turare a ciki ko akwai gari ko ba komai za ka je kai sallan ka kai saboda abu ne mai tsarki ya taba ka amma ba zai tsarkake ka ba ba za ka je kai alwala da shi ba ba za ka je kai dahara da shi ba amma wani lokaci sai ga mutum ba zai iya shan ruwa ba yana ganin bai yarda da ruwan ba kamar akwai najasa wani amma sai ya dauke shi je dahara da shi daharan ka bai yi ba in dai kana kwantar ruwan tsarkinsa ba za ka je ka yi ɗahara da shi ba dole sai ka tabbatar da ruwan da za ka yi alwala da shi shi ne kuma za ka je ka yi ɗahara da shi saboda ɗaharan ita ce tushe in ta ɓaci alwalan ba za ta zauna ba saboda haka irin wannan ruwan mai tsarki na karan kansa amma ba zai tsarkake wani ba saboda haka za a aiki da ruwan a duk abin da ya shafi al'ada amma wancan ruwan na baya wanda da ya shiga a cikinsa bai halasta a yi girki da shi ba, bai halasta a yi wanki da shi ba, inda najasa ya shiga duk wani abu na al'ada ba za a yi da shi ba, saboda akwai najasa a ciki. To, amma wannan abin da ya shiga cikinsa ba najasa ba ne, abu ne mai tsarki, saboda haka ya halasta za ka yi da shi duk abin da ya shafi ibada. Amma a al'ada, a na girki da dama, ƙulli da sha, da makamanci wannan za ka sha kuma ka je ka yi sallah da shi yana cikin ka ba komai mai zarki ne saboda haka yace amma wala yusta'malu fil ibadat ba za a yake da shi a ibada ba mai shari'a yace akan wannan mas'ala za a ga cewa shi ruwa wanda yake makaludi ya fita akan mafhumi na ruwa mutlaki ya fita dama ya ce ma ma'ul mutlak za a lura da shi to a ruwan da da wani abu ba za a kira shi ma'ul mutlak ba kamar yadda ya gabata a farko dole ka ce masa ruwan kaza a yace saboda mafhumi na dalili a wurin Imam Malik kamar yadda ya gabata inda Sheikh Tahir Al-Amir ya kawo wannan qadiyya ya kawo aya da take maganin cewa wa inna lakum fil al'ami la ibra fil al'ami la ibra lalle dabbobi akwai abun lura a gare ku saboda Allah ya ce nusqikum mimma fi budunihi min baini a wato farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin muna shayar da ku abin da yake cikin wannan dabbobi ainihin tsakanin jini da ainihin a hantsan ana shayar da ku nono wato madarar nono wanda yake mai kyau mai daɗi ga masu sha ki kaga nan Allah sai ce ga sha bai ce ga tsirakewa da yazo maganar ruwa kuma sai ce yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an li yudhhirakum Allah yana saukar muku da ruwa da ya girgiye don ya tsarkake ku, bai ce don sha kaɗai ba, a nan kuma ya ce sha. Saboda haka sai a gane cewa wanda ya haɗu da wani abu, shi kenan za a amfani da shi a sha ne, amma ba za a amfani da shi saboda ainihin talahiri ba. Imam Malik ya faɗa a cikin mudawwana. Man tawadda bi ma'in waqar fihi maitatun taghayyara launuhu wa ta'amuhu wa salla al'ada. wanda duk yayi alwala da ruwa wadda wannan ruwan wato ya canja da wani mushe da ya shiga cikin ruwan bera ne ta mutu muku a cikin rijiya to ruwan yana wari imam ali ya ce mutum ya sake sallarsa wa in zahabatil waqt ko da lokacin sallan ya fita ya kara mata ko yanzu ka tuna ka taba sallah da ruwa mai warin bera ya mutu a ciki ko ni mushe ya mutu ruwan na wari ya canja masa warinsa to ka sake sallah ko da lokacin ya fita yace wa illam yataghayyar launul ma wala ta'amuhu wa adama dama fil waqt amma ruwan wani abu ya mutu a cikin sa mushe amma bai canja ainihin wato ɗanɗanon ruwan ba bai canja launin ruwan ba to matikar akwai sauran lokaci sallar lokacin ta bai fita ba yanzu isha ne bayan ka ishan kafin alfijir ke to ka tuna cewa akwai mushi a cikin ruwan amma warin su bai tunda baka da imam Ali ce to ka sake matikar ana cikin lokacin idan kuma lokacin ya fita shikenan ibnu shihab yace kullu ma fi fadlun amma yusibuhu min al-adha hatta la yughayyiru zalika ta'amuhu wala launuhu wala ra'yatuhu la yadurru zalik ce dukkan ruwan da ya ainihin ya samu karuwa akan abin da ya shiga cikin sa to ya zama za a yake da shi matikar bai canja masa ɗanɗanonsa ko launinsa ko warinsa ba ya ce wannan ba zai cutar ba saboda haka a za mu tsaya kan nan na ruwa wanda wani abu ya shiga wanda za a yake da shi al'ada. Muna da cikin wannan babin bai ƙare ba, za mu tashi akan ainihin ruwan da abin da ya shiga ba zai yiwu a kiyaye shi ba, wa in kana min la yumkin al-ikraz minhu ina daga cikin abin da ba zai yiwu a kiyaye shi ba to shikenan shi kuma zai faɗa mana hukuncin sa gaba da ya garshe kamar yadda muka faɗa sashin da ya gabata muna cikin wannan wata na Rabiul Awwal wuta da Allah tabaraka wa ta'ala duniya kyautan da ba taba irin ta ba shine samun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu yi amfani da wannan lokaci da wannan dama da Allah tabaraka wa ta'ala kaddar rayuwar mu ya riski wannan wata na kokarin riskan ainihin abubuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda malamai suna fada shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sanin sa ta hanyoyi da yawa daga ciki ana sanin sa sihiratan wato a karanta tarihin sa kaji tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane Muhammadun basharul la kal bashar bal huwa kal yaqutu bainal hajar ka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne amma ba irin mutane ba idan ka ji wannan to sai ka gane manzon Allah daban ne kaga tarihi kenan malamai suke ci kuma ana sanin manzon Allah zaukan ana sanin sa da zauki sai Allah san sa da zauki ka samu jagora ya baka salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam diga nan ka ringa samun kusanci da shi zaukin ka yana karuwa ka ringa jin sa kamar yadda salafu magabata suke jin sa idan an baci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ringa jin tsikan jikinka yana tashi kana jin sa kamar yadda sahabbai da su imam malik suke jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ambaton sa mutun ya fara hawaye saboda yadda suke jin sa zaukan suna jin sa a jikin su mu zaman to yadda magabata sai daga cikin magabatan mu a wannan kasa Sheikh Muhammad Gibrima ya zo sai ji wani yaro wani yana kiran sunan manzo Allah ba manzo Allah ke kira ba amma sunan manzo Allah ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ake kira sunan sai ji an kira shi da wani iri wani irin kira taki haƙoyin ko masa saboda yadda suke jin manzo Allah ba za su iya rashin ladabi hatta ga suna na manzo Allah sallam a masa wani irin kira saboda an san shi zaukan saboda haka mun kokari mu riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu san tarihin sa sannan mu san shi zaukan sannan babban amfani da ake samu a cikin wannan lokuta idan mutum ya je rayuwar manzo Allah sallam da halayensa to yayi kokari kwarai da gaske ya kwaikwayi waɗannan halaye na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya azurta mu da dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata alfarman sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina al awwalin salli ala sayyidina al akhirin wa salli ala sayyidina al muslimin ala yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin